الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس شدا دوات رمضان هجرة تدبو دا داري حدود أربعين دا شدا daidai da shida ga watan uku shekara ta 2025 muna fatan karasa tafsirin suratu gafir a yau insha Allah daga ayata 60 karatunmu ina dauke da bayani na biyu akan barin roƙon Allah barin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala za mu gabatar da bayani na biyu akai saboda ka damu sake karanta aya ta 60 wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم الله مهلكنك يا شيخ ادعوني كتراني استجب لكم زان امسى مكم Allah ya ce ku kira ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai game da bauta na sayadkhuluna jahannama za su shiga jahannama dafirina suna makaskanta don haka karka bar addu'a a rayuwarka kada ka yarda ka bar roƙon Allah a rayuwarka har abada mai alaƙar addu'a da shiga wutar jahannama saboda in ka dubi ayar farkonta magana ce akan addu'a ta kuma shiga wutar jahannama ga waɗanda ba sa roƙon Allah da babu shakka wannan shi ne abin da ayar take nunawa a zahiri zahiri zahiri tana nuna cewar duk mutumin da bai roƙon Allah sai ya shiga jahannama Allah ya kare mu kuma za ka gani ta bayanin malamai kamar misali a kitabu tafsirul usaimin da zo a shafin 115 al-usaimin yake fassara suratu gafir wannan aya ya ce wala shakka annan ladi ya takbiru an du'a'illah babu shakka duk mutumin da ya yi girman kai baya roƙon Allah wayara annahu ganiyun anillahi yana ganin shi ya wadatu baya bukatar komai a wurin Allah domin akwai wallahi akwai wanda ya taba gaya min akwai wanda ya taba gaya min yace shi ya je maka gashi ga Ka'aba amma ya rasa wani me zai roki Allah saboda komai Allah ya bashi nace ba komai ba tunda baka cika da imani ba tukun saboda ka koda ka samu to ai kana fatan ka roki Allah ya sa ma abin albarka to don mutumin da yake ganin ya fi karfin bukata don haka ba zai roki Allah ba kai za ka ji maganar kamar kamar ba daidai ba kuma wallahi gaskiya ne akwai mutanen da gaba ɗaya ba su roƙon Allah don yana ganin ba shi da ma wata bukata duk wata bukata na ta rayuwa ya riga ya cin mata laisa muhtajan ilai don haka ba shi da bukata gare ga Allah sai al-usaimi ne ya ce la shakka annahu mustahiqqun li hadha al-wa'id babu shakka duk mutumin da ya zama yana da wannan tunani na cewar shi ba shi da bukata wurin Allah ya cancanta da alkawarin da ya zo a cikin wannan aya wa huwa me alkawarin da ya zo a cikin wannan ayan annahu sayadkhulu jahannama sagiran wannan mutumin sai ya shiga wutar jahannama yana makaskanci wannan babu shakka yadda kaji zahirin ayan nan haka abinda Allah yake nufi kenan kuma ita ce fahimtar salaf babu shakka duk mutumin da baya roƙon Allah to sai Allah ya kona shi da wuta jahannama in ka dubi fatul bari mujallal na 11 shafin 95 yace wa ala hadha fal wa'id inna ma huwa fi haqqi man taraka du'a istikbaran to idan muka duba mutanen da ba su roƙon Allah zaka samu kashi biyu ne kashi guda saboda girman kai wa man fa'ala zalika kafara inji ibn hajar ce to duk mutumin da ya ce ba zai roƙi Allah ba saboda girman kai wannan mutumin kafiri ne shi yasa kaga Allah yake magana jahannama don makomar kafirai ce sai ce kashi na farko kenan wanda yake gani yafi karfin bukatu saboda kashi ba zai roƙi Allah ba wannan mutumin kafiri ne sai na biyu wa amma man tarakahu li maqsadin min al maqasidi akan samu musulmi kawai ya zama bai ma roƙi Allah ba baya yi ɗin amma wannan rashin addu'ar ba wai saboda yana girman kai ga Allah ba ne sakaci ne don da yawa musulmi na da sakaci suna gani kamar ba ka da bukatar ka roƙi Allah sai babban abu ya taso saboda ka idan wata musulba ta auku sai a tara malamai a tara a yi ta ce bari a yi abu alhali shi Allah ba a barin roƙonsa karkare na abin roƙo ga Allah abin da kare nan nan sai zama ka matsala a rayuwarka saboda ka babu wanda ya san karamin al'amari ko babba sai Allah domin haka rayuwar musulmi gaba ɗaya a cikin addu'a take ai abin da ya sa ma in ka tsaya a sallah abin da ya sa kenan Allah ya ce to dole mu karanta Fatiha me a Fatiha addu'a ce ihdinas siratal mustaqim an tilasta ka sai ka roki Allah duk da cewar wannan ba shi ne ake nufi ba don wannan addu'a ce ta dole don duk mutumin da bai karanta fatiha ba kaga sallarsa tana da matsala amma idan mutum ya zama baya addu'a ba domin girman kai ba sai ibn hajar yake fala ya tawajjahu ilaihi alwa'idul mazkur wannan alkawari da Allah ya yi ba lalle bane ya zama to shi wannan mutum ya shiga wuta aka samu musulmi ne baya roƙon Allah wannan musulmi ba lalle bane ya shiga wutattun da ba niyyarsa ce ya girman kai wato girman kai ne yasa ya ki roƙon Allah ba sai ya ce amma duk da haka wa in kunna nara abinda mu muke gani in ce ibnu hajar abinda muke gani anna mulazamata du'a'i musulmi ya lazimci addu'a wal istiksara minhu kuma ya dinga yawan yi kada ya daina sai ya bar duniya ya ce min hu'ar jahu wannan fahimta ita ce mafi rinjaye wato ko da ba ka da niyyar girman kai ga Allah subhanahu ta'ala ana son ka zo mai addu'a ka turje ka naci ya ce dalili kuwa likasaratul adillatul warida fil hassi alaik saboda dalilai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna muhimmancin addu'a dalilan suna da ɗimbin yawa sannan ga abin da Allah madaukake ya faɗa a nan to abinda malamai masu sharhin hadisi suke tabbatarwa da yawa kamar misali al-Imam Mubarak Furi a littafin Tuhfatul Ahwazi yana juz'in tara shafin 221 yace tarku su'ali takabburan tarku su'ali takabburun wastighna'un idan mutun ya bar addu'a saboda girman kai ko kuma saboda ganin ya wadatu domin kowane ɗaya daga cikinsu yana nuna girman kai sai ce wa haza la ya juzu lil abdi wannan baya kamata ga musulmi samsam baya kamata ga musulmi me dalili sai ce ai Allahu ya gububu in tarakta su'alahu ya tabbata cewa Allah yana fushi idan ka daina roƙonsa to wa yake son fushin Allah ya sauka akan shi kaga fushin Allah ba karamin al'amari bane to haka ma ibnu taymiya littafin iktida'us siratal mustaqim yana juz'i na biyu shafin 705 yace as-sawabu ma alaihi al-jumhur abinda galibin malaman sunna suka tabbata akai shine ala anna du'a addu'a da kake gani sababul li husulil khairin matlubi aw ghairihi addu'ar da kake gani ta ce sababi na cimma abinda ka nema a wurin Allah da ma abinda ba ka nema ba wato addu'a tana daga cikin sabubban da Allah ya tsara duniya da ita akwai sabubba waɗanda a dalilinsu duniya ta tsaya sai ce ka sa'iril asbabin muƙaddara wal mashru'a akwai dalilai waɗanda Allah ya ƙaddara wanda a dalilinsu ne duniya take daɗi rayuwar musulmi ta samu sauƙi saboda haka yasa galibin malaman sunna sun tabbatar da addu'a tilas ne akan musulmi sannan kuma idan mutum ya daina to yana zama babban zunubi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala hakan shi ne alimamun gunawi shi kuma a littafin faidul kadir juzai na uku shafi na goma shafi ya ce tariku su'ali don mutumin da kaji an ce ya daina roƙon Allah to ɗayan biyu ne in ma ƙanitun ko dai ya yanke tsammani don akwai mutane da suke cewa na yi addu'a tsawon lokaci ne har ma abin da ya fita a raina ne abin ya fita a raina saboda yana ganin Allah ba zai biya mar ba ko da ya yarda da Allah amma zuciyarsa tana shakkan ijaba daga wurin Allah kaga shakkan rahamar Allah kuma shi ma yana cikin manyan zunubi sai ce to ko dai in kaji an ce mutum bai roƙon Allah to ko dai ya yanke tsammanin rahamar Allah wai ma mutakabbir ko kuwa girman kai ne ka samu wannan mutum mai girman kai ne sai ce wa kullu wahidin min al-amrayn kowanne ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu din nan mujibul lil ghadabi yana samar da fushin Allah mutumin da zai yanke tsammanin Allah zai biya mar bukata idan mutum ya yanke tsammani to babu shakka yana jawo maka kansa fushin Allah idan mutum ya girman kai yana ganin shi ba zai roƙi Allah komi ba to nan ma yana jawo maka kansa fushin Allah ba asali rashin roƙon Allah ke sa ka shiga jahannama ba me ke sa ka shiga jahannama saboda wannan fushin na Allah a kanka saboda idan Allah ya fushi da dan adam mun taɓa faɗa gabatar da wannan idan Allah ya fushi da dan adam to abubuwa guda hudu babu makawa sai sun same shi sai dai idan Allah ya ya huce a kansa Allah ka tsare mu daga fushinka idan Allah yana fushi da dan adam abubuwa guda hudu ne za su same shi na daya hubutu amalil abdi Allah zai bata aikin mutumin to kaga ba karamin aiki bane idan Allah yana fushi da mutum yakan bata ladar aikin da duk yayi a rayuwarsa alhali kai baka ma sani ba kai kana ganin da baka roƙi Allah ba wata ba wata damuwa bace alhali a dalilin wannan ya ja maka fushin Allah idan Allah ya fushi yana bata aikin bawa wannan ya zo a suratu Muhammad ayat 28 zalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah sun bi abin da ya fusatar da Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum sun bi abin da ya jawo musu fushin Allah sun kyamaci yardan Allah kaga Allah ya yarda a roƙe shi baka roƙonsa sai zama kana bin abin da ke jawo fushin Allah girman kai me zai biyo baya fa ahbata a'malahum sai Allah ya bata aikin su to don haka yasa kada ka yarda ka aikata wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana jawo ma dan adam fushin Allah domin idan Allah ya fushi da kai billahi lazimu yana iya bata aikinka Allah ka tare mu na biyu fa idan Allah ya fushi da dan adam yana wargaza al'amarinsa saboda haka zaka ga kullum ka tashi asara ke binka inda duk ka dafa musiba ta biyo ka ga mutum al'amuransa sun rikici ya rasa mai dalili fushi ne Allah yake yi da shi wannan ma in ka dubi suratul zukhruf aya ta 55 Allah madaukake yace innahum kanu qauman fasiqin saboda mutanen banza ne falamma asafuna tunda sun tunzura mu in taqamna minhum saboda ka sai muka kyamace su muka saukar da ukuba akan rayuwarsu shine al-intiqam rayuwar gaba ɗaya ba za ta yi daɗi ba Allah ya ce fa agaraknahum ajma'in ya'ani agbabuna ya ce in taƙamna falamma asafu nan taƙamna lokacin da suka, suka fusatar da mu shi ne ma'anan asafu na na'am in taƙamna sai muka yi hukuba a kansu ibn al-qayyim jawziya a littafin hadil arwa shafin 259 ibn al-qayyim yace al-azabu ita azaba akwai abin da yake taso ta me yake taso da azabar Allah azabar Allah tana tabbata ne min sifati gababihi daga fushin Allah saboda haka yasa wa ma su'iratin naru illa bi gababi duk sa'in da kaje an ce an kunna wuta to babu shakka a lokacin fushin Allah ne fa idza zala gababuhu subhanahu wa ta'ala wa tabaddala bi ridahu amma idan ka dace da samun yardan Allah ka dace da cewar Allah ya daina fushi da kai tabaddalat bi rahmatihi shikenan rayuwar mutum sai ya daina ganin musibu sai ya dinga ganin rahama tana shigowa saboda a lokacin Allah yana ya yarda da kai fanqalabatil uquba ila rahma to wannan haka yake saboda ka ba a rura wuta sai dalilin fushin Allah da tabaraka ta'ala ba a rura wuta sai dalilin fushin Allah karka dauka fushin Allah nan gare ka a duniya zai samar maka za ka iya zama lafiya babu zaman lafiya ke sa aka ce tashattuti umurin duniya al'amuranka na duniya gaba ɗaya za su rikici ka rasa me ya faru kamar misali a yanzu ne ma kamar a zamanin da a zamanin da idan Allah ya fushi da mutane yakan rikidar da su ma saboda ka da su gane ga abin da suka aikata mara kyau amma kamar a yanzu ba za ka gane ba ba za ka gane ba illa ta hanyar rikicewan al'amuranka amma a zamanin da yana faruwa kamar misali akwai hadisan abu sa'id al-khudri wani balaraban kauye yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni fi gha'itin ya rasulullah mu a gidana gidana yana wani kwari ne wannan kwarin mababba kwari ne na guza akwai guza da yawan gaske a wannan kwari wa innahu ammatu ta'ami ahli gaba ɗaya abinci na da na iyalai na wannan guzan ne saboda anan nake zama shin menene bayani manzo Allah bai ce markomi ba falam yujiku fa qulna Abu Sa'id al-Khudri yace sai muka ce ma wannan ba kauyen a wilhu ka sake wannan tambaya saboda mu ji amsa fa awadahu ya sake wa annabi tambaya falam yujibu annabi bai amsa masa ba har sai da aka kai ga salasan karo uku sun madadahu rasulullah fi salisa sai da aka kai karo na uku din nan sai annabi ya kira balaraban kawai din ya arabiyu ya kai balaraban kawai ce gani sai manzo Allah ya ce inna Allah la'ana a wata riwaya ya ce gaba ba ala sibtin min bani isra'il akwai wani tsatso daga cikin banu isra'ila waɗanda Allah ya tsine musu albarka riwaya guda kenan riwaya ta biyu fa akwai wata jama'ar banu isra'ila da Allah ya yi fushi da ita da Allah ya yi fushi da ita fa masakahum dawabun yadibuna fil ardi sai Allah ya rikidar da wannan kabilar gaba daya suka koma wata dabba wannan dabban tana tana tana rayuwa a doron kasa to annabi sai annabi ya ce fala adiri ni ban sani ba la'alla haza minha ba mamaki guza tana daga cikin waɗannan dabbobin da Allah ya rikidar da banu Isra'ila ya mai da su hadisin yana sahihu muslim babu ibahatu babbi hadisi na 1951 wannan a farkon al'amari kenan abinda annabi yake nuna mana shine a zamanin da idan Allah ya la'anci mutane yakan rikidar da su idan Allah ya fushi da mutane yakan rikidar da su saboda ka suna ganewa to shine abinda manzo Allah yake faɗa amma malaman hadisi kamar Abu al-Abbas al-Qurtubi al-Litami al-Mufhim lima ashkala min talqis kitab muslim a juz'i na biyar shafin 233 yace kana haza minhu zannan wa hadasan a lokacin da wannan balarabe ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin Allah bai sanar da annabi game da hukuncin cin naman guza ba ba a gaya wa manzon Allah ba qabla an yuha ilayhi amma daga baya an yi ma annabi wahayi cewa inna Allah ta'ala lam yaj'al li maskin nasla duk wata jama'ar da Allah ya rikidar da ita a zamanin da don Allah ya rikidar da mutane da yawa wasu an mai da su karnuka wasu aladu to shine sai Allah ya ce ma Annabi Muhammad duk mutanen da Allah ya rikidar da su a zamanin da Allah bai bari sun hayayyafa ba saboda ka babu su a doron ƙasa a yau saboda ka idan an ce an rikidar da wasu sun zama biri karka dauka biri da kake gani a yanzu mutum ne da can a'a wannan birin na yanzu asalinsa biri ne waɗanda Allah ya rikidar da su ya mai da su birai da waɗanda Allah ya mai da su aladu da waɗanda Allah ya mai da su guza waɗannan ba su hayayyafa ba har suka gama mutuwarsu saboda ka kaga kenan sun kare babu su a doron ƙasa to daga baya shine wanda galibin malaman sunna suke tabbatar da shi guza ba laifi bane saboda an ci namansa shi yasa al-imam al-qurtubi yake cewa falamma uhiya ilaihi lokacin da aka yi ma annabi wahayi zala anhu dalika taqawuf wannan tsoron da annabi ya faɗa yake cewa ina tsoron kadde guza da muke gani a yanzu tana daga cikin zuriyar mutanen da Allah ya taba rikitar da su a zamanin da banu Isra'il to amma daga baya da Allah ya faɗi wannan sai zaman to annabi sai ya gane wannan guza ce ba asalin dan adam bane to abu na biyu kenan wanda zai samu dan adam idan Allah yana fushi da shi al'amuran ka su rikice ka kasa ganewa sai abu na uku idan Allah ya fushi da bawa to babu shakka yakan toshe mar hanyar shirya to kaga wannan ya fi kome muni idan Allah yana fushi da ɗan adam yakan toshe hanyar shirya ga wannan mutumin saboda ka za ka ga mutum duk ba abin da ya zaɓa a rayuwarsa illa hanyar ɓata Allah ka tsare mana rayuwa to wannan za ka ɗauki misalinsa da yahudawa babu waɗanda suka dace da wannan siffa kamar yahudawa Allah ya ba da labarin su a surori kamar suratul bakara aya ta 61 wa duribat alaihim zillatu wal maskana an an dora musu kaskanci na zahiri da kaskancin baɗini shi ba yahude kaskancinsa ba na waje kawai bane a cikin ransa akwai kaskanci sannan a waje a rayuwar sama akwai kaskanci don haka yasa kake ganin a duk duniya babu kabila da take da bakin jinin banu isra'ila yahudawa kuma za ka ji har ma akan ce antisemitic waɗanda dama can wato ƙiyayya ce ta zuriyar yahudawa wanda ta da su a zukatan mutane kuma ba wai musulmai kaɗai ba duk duniya saboda ka za ka samu hatta kafirai amurkawa ina ne duk inda ba yahuda ya tafi za ka ga ana kyamarsa fa abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani duribat alaihim zilla wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah sun jawo ma kansu fushin Allah to sai Allah ya ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi al-haqqi zalika bima asaw wa kanu ya'tadun misalin wannan ayar ya zo a suratu Ali Imran shine aya ta 112 nan kuma Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah sun jawo makansu sun saukar makansu shine ba'u idan aka ce ba'u ana nufin nazalu bi ghadabin min Allah wa duribat alaihimul maskana Allah ya dora musu kaskanci na zahiri saboda haka zaka ga kowane zamani babu wanda aka tsana kamar su zalika me yasa sai Allah yake bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al-anbiya'a bimakon nabiyina bi ghairi haqqi zalika bima asaw wa kanu ya'tadun sai zama ayoyin sun zo iri daya illa dai abin da ya bambanta su wancan babu kalmar azzilla idan ka dubi tafsirin al-kashaf al-imam zamakari yace bima asaw dalilin da yasa Allah ya toshe kafan shari'a ga Yahudawa saboda sabon Allah da gangan birtikabihim anwa'al ma'asi sun san abu Allah ya hana amma ba za su daina ba wa'tida'ihim hududallah sannan su ringa ƙetare dokokin Allah fi kulli shay ma a kufrihim bi ayatin Allah baya ga cewa sun kafirce ma ayoyin Allah kuma har annabawa suna kashewa domin abinda zai gwada maka mutuwar zuciya a ce an kashe annabin Allah to a suratul bakara zaka gani aya ta 90 nan ma Allah ya ce bi samashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu me yasa suke kafirce ma abinda Allah ya saukar bagiyan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi hasada ce kawai suke wa annabi Muhammad ta yaya Allah zai aiko annabi daga larabawa to za su yadda su bi annabi ba larabi ba to wannan shine kawai mai Allah ya ce faba'u bi gababin ala gababin sai suka saukar makawunansu wani fushi akan fushin da sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhi kafirai suna da azaba mai wulakanci a suratul mujadala alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa ya halifu na allal kadiba hum ya'lamun kaga da yahudawa tuni Allah ya fushi da su shi yasa yace allazina tawallaw qauman kadiba Allahu alaihim kadiba Allahu alaihim Allah ya riga ya fushi da su in ka dawo suratu ali imran Allah yace afa man ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatillah bi sakhatin min Allah shin wanda ya biyar dan Allah a duniya yana kama da wanda ya koma ga Allah da fushi to idan ka koma ga Allah da fushi me zai faru sai ce wa ma'awahu jahannamu wa bi'sal masir ashe kaga ba wai kin addu'an ne kadai yasa ka shiga jahannama ba abinda yasa musulmi ke iya shiga jahannama saboda yake addu'a domin ya jawo makansa fushin Allah ya jawo makansa fushin Allah fushin Allah kuwa shi yake wajabta shiga jahannama don mutumin da Allah yake fushi da shi ƙarshensa ba ya kyau Allah ka tare mu kuma wannan ya zo ta hadisan annabi Muhammad manzo Allah ya tabbatar mana har a lokacin mutuwa daga lokacin mutuwa ma kafiri yake ganewa ana maganar azabar jahannama amma daga lokacin fitar rai mutum zai sani saboda hadisin albara bin azib hadisi mai tsawo wanda a ciki annabi yake cewa wa innal abdal kafira shi mutum idan kafiri ne idza kana fi qita'in min ad-dunya lokacin rabuwansa da duniya idan yayi wa iqbalin min al-akhirah lokacin tafiya lahira idan yayi nazala ilaihi min as-sama'i mala'ika wasu mala'iku da su sauko daga sama waɗannan mala'iku su duluju fuskokinsu baƙaƙe ne ma'ahumul baso suna da likafani na wuta alkisa'u min sha'ari shi wannan likafanin saƙar gashi ne saboda ka za su zo da wato abinda za su ɗauki rai su sa a ciki fayajili suna min humaddal basar za su zauna nesa da mutumin tsawon gani wanda zai zo kusa da wannan kafirin mala'ika mai karɓar rai sun ma ya ji umalakul mauti ashe kaga mala'ika mai karɓar rai yana da masu taimaka mishi amma waɗannan masu taimaka mishin ba sa kusa su da can nesa hatta ya jirisa inda rasu yi saboda aka shi wannan mala'ika mai karɓar rai zai tsaya daidai kai daidai kan kafiri daidai inda kan kafiri yake fa ya kulu sai ya ce ka lura da abin da mala'ikan mutuwa zai fada ayyatu hannafsul khabisa ya ke ƙazaman rai ukhruji safitatan ki fito kina fushi da Allah maskhutan alayki kuma Allah ma yana fushi da ke saboda duk mutumin da Allah yake fushi da shi makomarsa ba ta kyau kaga kenan idan mutum ya tashi azaba ya zama ita ce makomarsa to kaga kenan makoma ba ta yi kyau ba to abinda za a gaya mar ki fito ana gaya marai din ki fito kina mai fushi da Allah saboda an yi inda bai yi fushi da Allah ba kaga da ya ma Allah biyayya to tunda kenan bai yi ma Allah biyayya ba kaga ya mutu kenan yana fushi da Allah to tunda yana fushi da Allah zai gamu da Allah yana fushi da shi a ƙarshen maganar mala'ikan sai ya ce ila azabillahi azza wa jalla za ki koma ne ga azabar Allah magwayi mai ɗaukaka kaga wannan ya nuna shi kafiri duk mutumin da zai gamu da fushin Allah a lokacin fitar rai sai mala'ika ya gaya mishi Allah ka kyauta ƙarshen mu kuma hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 2758 yana sahihu targib hadisin 3559 mu je aya ta gaba الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وتشي الله سبحانه وتعالى yana maka kyauta baka manema ba kaga ya ce ku kira ni zan baku ku kira ni zan amsa to shine daga nan kuma sai ya nuna maka ai ya maka ma ni'imar da baka ma roƙan ba nan kira fa yake mu nemi ya biya mana bukata Allah zai biya mana to da ya faɗi wannan sai ce Allahu allazi ja'ala lakum al-laila Allah fa shi ya saka muku dare me fa'idar dare ga rayuwarku litaskunu fihi anan ne kuke samun hutu idan dare yayi sai ku samu hutu wan nahara ya ba ku yini shi yini me amfanin sa mubsiran saboda ku ga abin da kuke nema kaga wannan kamalu qudratullahi subhanahu wataala yana gwada kamalar ikon Allah bi ijadil laili wan nahari tunda Allah shi ya samar da dare ya samar da yini sai ya ce inna Allah lagu fadulin ala nasi lalle Allah mai yawan falala ne ga mutane Allah ya yi falala ga mutane kuma mutane suna gani walakin na aksarar nasi la yashkuruna sai dai mafi yawan mutane ba sa godiya Allah mun gode Allah ka saba ma cikin marasa godiya to yana gaya mana ga ma ni'imar da ya mana wanda ba mu roƙa ba to yana in ka dubi suratul qasas aya ta 76 ya faɗi magana kamar haka ya ce min rahmat wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi ai yana daga rahamar Allah da ya samar muku dare da yini me yasa ya saka muku dare da yini litaskunu fihi saboda ku samu hutu a ciki a cikin dare wa litabtagu min fadlihi da rana kuma fa ku samu damar neman falalar Allah da rana ake nema abinci sai ya ce a ƙarshe wa la'allakum tashkurun ana tsammanin ku ce mun gode Allah muna godiya to sai ci gaba da cewa
zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu fa'anna tufakun zalikum Allahu wannan fa shine Allah rabbukum mahalicinku wanda shi yake kulawa da bukatunku kuma ba ku kadai ba khaliqu kulli shay'in Allah shine mahaliccin dukkan komai duk abin da ka sani da wanda baka sani ba ma Allah shi ya mallake shi la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta abota wa face shi fa anna tufakuna tayaya har ake raba ku da imani tayaya inji Allah dan adam kullum yana tashi ya ga dare ya ga yini ya san babu mai wannan aiki in ba Allah ba amma kuma ya juya ma Allah baya Allah ka inganta imaninmu sai Allah ya ce kadhalika yunfaqu alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun Allah ya ce kadhalika amma duk da haka haka din dai yunfaqu alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun waɗanda ke gardama game da ayoyin Allah haka na ake kawar da su a raba su da imani gashi nan abu a fili bayanin tabbatar Allah a fili amma duk da haka zaka ga ana raba mutum da imani sai ya sake cewa الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qararan Allah shine wanda ya saka muku kasa matabbata idan aka ce al-qarar tsayayya ba ta motsi in ma ka ji girgizan kasa ba ko ina bane ba ko ina ake girgizan kasa ba ko waɗanda ba su taba ganin girgizan kasa ba a rayuwarsu kasar tana nan yanda take a tabbace saboda ka za mu yi ta hada-hadan mu ba ma tsoron cewa kasar za ta girgiza ko ta motsa ko mu nutse wasama a bina'an Allah shi ne wanda ya sanya muku sama ginanniya wasawwarakun kuma Allah shi ya suranta halittan ku ku ‘yan adam da ya muku sura fa ahsana suwarakum sai kyautata surorin naku wa razaqakum min at-tayyibati kuma Allah ya azurta ku da abinci masu daɗi abinci masu daɗi saboda ka kai ba za ka ci abinci danye ba sai ma ka dafa dabba ba haka bane wata dabbar ganye kawai take ci wata dabbar ta ci ciyawa wata dabbar nama take ci zallansa danye ba sai an dafa ba amma kai Allah ya baka abinci mai daɗi sai Allah ya ce zalikumullahu rabbukum to wannan fa wanda ya muku wannan shine Allah shine mahaliccinku fa tabarakallahu rabbul alamin albarka ta tabbata ga Allah mai iko da talikai wannan ya dace da yanda Allah ya faɗa a suratu ali imran aya ta shida huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah shine wanda ya suranta ku kuna cikin mahaifa kuna cikin mahaifa Allah ya suranta halittar ku yanda Allah ya so la ilaha illa huwal azizul hakim wanda ke nuna ba abin da ya gagare Allah kuma Allah mai hikima ne a suratu tagabun aya ta uku Allah ya ce khalaqa samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum Allah shi halicci son mai da ƙasa ya halicce su ne don gaskiya wa sawwarakum kuma Allah shi ya suranta halittar ku ku mutane fa ahsana suwarakum sai ya kyautata suran naku kaga an samu guri biyu kenan cikin alqur'ani anan yace wa sawwarakum fa ahsana suwarakum a suratul tagabun nan ma haka ya faɗa yake cewa wa ilaihil masir makoma tana gare shi to in ka dawo wuri na uku shine suratul dini لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من halicci ɗan adam a ƙira mafi kyau saboda ka wannan aya sai ta yi attack take nuna mana gaba ɗaya karkaf halittun Allah babu halitta mai sura mai kyau irin ɗan adam wannan bayanin Allah ne a cikin alkur'ani ai kaga abin da ya ce fa ahsana suwarakum Allah ya kyautata suranku to karka ɗauka wai ai mala'iku suna da kyau sun fi ɗan adam wannan kuskure ne babu halittan da ta fi ɗan adam kyau babu ita Allah da kansa ya faɗa laƙad khalaƙanal insana fi ahsani taqwim mafi kyawun ƙira mun yi ta ne ga ɗan adam in ka dubi tafsirin al-imamu shaukani fathul qadir zaka ga wannan fassara al-imamu shaukani a tafsirinsa mujallar na farko shafin 693 ya ce zahiru haza zahiri abinda Allah ya faɗa mana a suratu tin annahu lam yakun shay'un mislahu babu wani abin da yake kamar ɗan adam min anwa'il makhluqati daga nau'ukan halittun da Allah ya yi fi husni taqwimihi ta wajen kyawun kira wa kamali surati da kuma kamalan sura domin abin da Allah ya tabbatar mana kenan kaga ko dan kyan sura da Allah ya baka ya kamata a ce ka masa godiya to sai ya sake gaya mana shi waye wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu muflisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin
wato abin da ya faɗa a baya kun ga ya ce mu kira shi Allah zai amsa mana to sai ba mu misalai na ƙuduransa yake nuna mana cewar rayuwar gaba ɗaya ma ai in ma akwai abin da muke ganin mun samu shi ya ba mu ya ba mu ba mu roƙa ba to sai ya sake dawowa akan addu'a ɗin nan huwallazi yuhyi wa yumitu yace huwal hayyu Allah shi ne rayayye, kaga idan aka ce rayayye babu lokacin da za ka kira a taimaka min alhali baya nan yana jinka, jira yake ka ce ina kake, ya Allah gani ina da damuwa, shi na an gama. Allah shi ne rayayye, la ilaha illahu babu abin da cancanta abota ma sai Allah, sai Allah ya ce fadu'u don haka ku kira shi. Kaga fadu ya ba mu misali. na cewar in dai ni'ima ce ta duniya da lahira tana hannunsa ya maka ma baka roƙa ba sai ya sake kiran mu yace mu kira shi amma ga sharadi idan zaka yi addu'a Allah ya ce mukhlisina lahu dina tsarkake addinin gare shi saboda ka yi ta addu'a kar mutun ya dai shiga shirka kar ka yadda kai shirka ga Allah subhanahu wataala sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah mahalicin talikai kamar yana mana ishara ne da cewar idan muka kira Allah aka samu ikhlasi magana ta kare bukata za ta biya ba abin da yake saura sai dai mu gode ma Allah kurum to wannan shine abu na biyu da Allah ya faɗa mana a wannan sura wanda ya danganci addu'a me ake so da kai a samu al-ikhlasu a samu ikhlasi ga addu'arka idan babu ikhlasi to wallahi ba za ka ga ijaba ba kaga Allah da kansa yake ga mana sharuɗa idan kuna son ku kira ni ku ga biyan bukata to a samu ikhlasi to nan ne kuma inda matsalar take saboda mutane sukan ga cewa sai sun saki layi kafin za su samu biyan bukata wurin Allah kuma ba haka bane ka misali ibnu hajar a littafin fathul bari mujallal na goma sha ɗaya shafin tis'in da biyar ya ce ƙaddallatil ayatu fi suratul mazkura ita wannan aya da muka karanta tana nuna mana annal ijabata mushtaratun bil ikhlasi kafin ka samu ijabar addu'anka to akwai sharadi a same ka da ikhlasi matukar babu ikhlasi karka zargi Allah da komi ka roƙa baka samu ba ai baka cimma sharadi ba ga abinda Allah ya faɗa da kansa a suratu gafir ya ce huwal hayyu la ilaha illa huwa Allah shi ne rayayye wanda babu abin da ya cancanta abota maface shi mu kira Allah muna masu tsarkake addini gare shi ya ce fadu'uhu mukhlisina lahu din kaga kenan Allah ya tabbatar ka'ida ce a samu ikhlasi to idan ka roki Allah aka samu ikhlasi sai ya ce ka jira kawai sai dai godiya ga Allah shi sa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin akwai misalin da al-imam bai ya kawo a littafinsa shu'abul iman ya yi babi daga farkon littafin ana kiransa babun firraja iminallahi babun firraja iminallahi yaya ya kamata ɗan adam ya yi fatan samun biyan bukatarsa a wurin Allah idan kana son ka samu biyan bukata a wurin Allah to a samu ikhlasi ya kawo shi a juz'i na biyu shafin 357 sai ya ɗauko labarin wani malami da aka yi a garin basra sunan shi ishaku binu abadin albasri ishaku binu abadin albasri wannan malamin yake ba da labari wanda alimawul bahaki ya ɗauko ya kawo mana a wannan matsala saboda nuna mana matsayin ikhlasi ya ce malamin nan yake ba da labari ya ce ra'aitu fi manami za ta lailatin wata rana bayan sallar isha'i na kwanta da na kama bacci sai na yi mafarkin wani mutum sai na yi mafarki a mafarkin sai ana gaya min a gishin malhufa ka je ka agaza ma wanda yake neman taimako ya ji wannan sauti a mafarkinsa kuma ana faɗa mar haka sai ya farka ya ce fanta ba to fakultu sai na ce lafiya wannan mafarki kuwa saboda mafarkin yadda ya zo masa ba alaman wato kamar shirme ne ya sake kwanciya ya sake kwanciya ko sai ya sake jin wannan muryar a gifin malhufa ka agaza ma mai neman taimako da ya farka sai kira bayi sai ya ce musu unzuru hal fi jirani na muhtajin don Allah ko kuna da labarin a cikin makwabtanmu akwai wani mabukaci wanda yake neman taimako sai waɗannan masu hidima a gidan suka ce ma dandare wallahi ba mu sani ba ba mu sani ba ta yiwu a cikin makwabtanka ne akwai wani mai neman taimako amma dai shi abin da yake ji kenan sai ce fanimtu sai na sake kwanciya a jina tunda dai ba a ga wanda yake neman taimakon ba in ba a gane ba kaga shi bai laifi ba amma da ya sake komawa kwanciya karo na uku ya ce faƙala ya ce na kwanta bacci kawai sai na sake ji aka ce tanamu walam tugisil malhufa to kaga wannan ya nuna ba shirme bane wannan karo da ya kwanta sai aka ce ah yanzu kai malam zaka kwanta baka je ka taimaka wa mai neman agajin nan ba to kaga ya tabbatar abin ba mafarki bane fa qultu yace sai na sai na zabura fa qultu lil gulami sai na kira wani daga cikin yarana kuma abin da ya faru shine a mafarkin ma aka gaya mar yanzu ka kwanta bacci baka je ka agaza wa mai neman taimako da sule 300 ba don an gaya mara yawan kudin ma da zai rike to da ya farka sai ya kira bawansa ya ce abinda za mu yi a daren nan ina so mu yawo a garin basara za mu yi ta yawo in dai allah ne yake min albishir to allah zai kai mu inda mai neman taimakon nan yake tunda allah shi ya sa min shi a mafarki ya ce asirijin bagla ya ce ma wani bawarsa ka ɗauko alfadari sannan ka kunna fitila ka rataya ma wannan alfadarin wa a hastu ma'i salata mi'ati dirhami sai na ɗauki sule ɗari uku sai na sa aljihuna sun mara kiftul bakala na hau wannan alfadarin amma ba wai da da yannan yaron yake tafiya ba shi wancan bawan nashi ya zauna a gida shi kaɗai ya fita ya ce fantalaktu ananahu da na fito daga gida yana ce to alfadarin nan idan na rike linzaminsa kaga inda nake so na za a je to amma barin sake linzamin alfadarin in gani tunda Allah yana da iko da alfadarin Allah da ya sa min mafarkin in taimaka da sule 300 ga wani bawan Allah idan na sake linzamin wannan alfadari Allah zai jagoranci alfadarin har ya kai ni inda yake saboda ka sai sake ya sake linzamin alfadari ya ce fantalaktu ya ce zakarar hadisa fi sairi ya dinga yawo a unguwannin basura hatta balaga masjidan yana cikin yawon nan alfadarin tafiya yake ta yi da shi sai gashi alfadarin ya iso wani masallaci ana sallar jana'iza sallar jana'iza a cikin dare ba laifi ba ne amma dai ba shi aka so ba ta saboda ka waɗannan mutanen an musu mutuwa suna sallar jana'iza ya ce muna isowa fawakafal baglu hunaka kawai alfadari sai tsaya a gudun cik kaga tun da ya bar gida alfadarin bai tsaya ba amma da aka iso wannan masallacin sai alfadarin ya tsaya ya ce fa nazartu niko da na duba fa idza rajulun yusalli sai naga ga wani mutum ɗaya tak a masallacin yana sallah na duba gefe dama hagu babu wani dan adam dare yayi nisa mutane sun yi bacci amma ga wani yana sallah a masallacin shi kadai da ce to babu mamaki wannan mutumin shi ne tun da dai kaga alfadari ya tsaya a nan kuma babu wani in banda waɗancan mutane da suka sallar jana'iza sun watse babu in babu wani a gurin sai wannan mutumin saboda haka sai ya zo da ya zo masallacin ya ce falamma a hassafin falamma a hassabi in sarafa shi wannan mutumin da yake sallah da ya ji alamar na shigo masallaci na zo zan zauna na zauna kusa da shi sai ya zauna sai ya yi sallama ya ce fanda da mutumin huni kuma sai na matso kusa da shi fakultu sai na ce mar ya abdallah ya kai bawan Allah fi hadal wakci a irin wannan lokaci a ce nan ne kake sallah fi hadal maudi kuma ga wannan guri a masallaci wato yana nufin idan ma za ka yi sallah idan za ka yi sallah mafi falala to ai idan nafila ce a gida ya fi me zai sa baka yi nafilfilun na a gida ba ka taho masallaci a irin wannan lokaci kala sai ya ce ana rajulun hawasun ni mutum ne mai sana'ar saƙar kwanduna suna yana sana'ar abin da ya shafi kwanduna yana ana sakan su yana saidawa kana ra'su mali mi'ata dirhami kuma jari na gaba ɗaya su ne ɗari ne fa zahabat min yadayya wannan su ne ɗarin ina kasuwancin da shi yau da gobe sai ya narke wa lazimani daini dainu mi'atai dirhami maimakon ma jarin sule ɗari sai gashi ana bi na sule ɗari biyu ba shi ya hau ne idan an ce sule ba irin na yau ba ne kudi ne mai yawan gaske a zamanin da ceto wannan ya sa na ga cewar barin roƙi wanda ya fi kowa Allah ya min sauƙi yadda zan samu mafita to shi yasa na taho masallaci a irin wannan lokaci wanda babu kowa don me don in yi ibada ta tsakanina da Allah kaga saboda ikhlasi kenan shi yasa al-Imam al-Baihaqi ya kawo wannan labarin yace da ji kawai na gane mutumin da aka ce yanzu in taimake shi ne a mafarki tunda ya gaya min a bayanin sa lissafin 300 ne kuma a mafarkin ma an gaya min 300 yace fa akharajtu darahima sai na ciro sulalla 300 sai na ce hadhihi salasu mi'ati dirhamin khuzha ga sulai 300 ka karba yace fa akadaha sai ya karba sai na ce ta'arifu ne ko ka gane ni kala sai ce la wallahi ban gane ka ba qultu sai na ce to ni ne ishaq bin abbadin al-basri ni ne ishaq bin abbadin al-basri abin da yasa nake tambayar ka ka gane ni saboda in maka bayani ka samu izini fa inna batka na'ibatun fatini duk sa'ilin da damuwar rayuwa ta same ka ka zo wuri na kawai fa inna manzili fi mawdi kaza wa kaza gidana ma ga unguwar da yake in ka isa wata bishiya can gefen hanya zaka ga kaza yana kamar bayani sai ya dace shi sai ya ce rahimaka Allah Allah ya maka rahama abinda ka aikata min in ji wannan mutumin sai ce amma inna batna na'ibatun in musiba ta same mu fa ina ila man akhrajataka fi hadha alwaqti za mu sake komawa ne mu kai kukanmu ga wanda ya fito da kai a yanzu ka ji gaskiyar bayan Allah za mu kai kukanmu ne ga wanda ya fitar da kai a irin wannan dare waye kenan aga Allah kenan idan damuwa ta same mu ba gidanka za mu zo ban ji shi ba gidanka za mu zo ba za mu sake firgita mu koma ga Allah hatta ja'a bika ilaina in muka yi kuka gare shi to shi ne zai biya mana bukata don ko shi ya fito da kai a cikin dare ka bar iyalanka ka nemi abin hawa ka ɗauki kuɗi ka kawo duk inda muke to a kaga wannan ya fi kyau mu kai kukan mu gare shi ba kai ba to wannan shi ake nufi da ikhlasi to amma wani in ka taimake shi ma to ya samu asusu saboda ka duk wata sai ya tunanin wata ya kare bare bare dawo gidanka Allah ka kyauta imanin mu amin me ake fatar me ake fatar abin nan gare ka Allah madaukake ce kul inni nuhitu an نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين to kaga wannan shine abin da ake fata gare ka kai musulmi an ce ka roki Allah Allah ya ce a samu ikhlasi bayan ikhlasi yace kul ka gaya musu inni nuhitu ni an hana ni an a'budu alladhina tad'una min dunillahi da farko an hana ni in bauta ma wani wanda ba Allah ba saboda kar ka yadda saboda kana da bukata a hada ka a hada ka da wata shirka sai kai kaza kai kaza zaka samu biyan bukata aikin banza ne farko kar ka yadda ka haɗa addu'a da shirka na biyu ba ya ce lamma ja anil bayyana saboda hujjoji sun bayyana gare ni min rabi daga wurin Allah wa umirtu an min umarni an uslima li rabbil alami in miƙa rayuwata ga Allah mai iko da talikai kaga abinda ake so da kai kenan addu'a ka miƙa rayuwarka ga Allah gaba ɗaya yanzu mutumin nan ta yanda al-imamul bayhaqi ya kawo labarinsa zaka ga yanda ya miƙa rayuwarsa ga Allah ya tabbata Allah zai mar yana ƙoƙarin ya cimma sharuɗan addu'a baya son wani ma ya san yana roƙon Allah to kai sai da ka tara malamai ɗari ka ce kumin kaza saboda ina buƙatar kaza kowa ma ya san asirinka kowa ya san sirrinka shi kuwa neman masallaci yayi a bayan gari shi kadai yake roƙon Allah saboda Allah biya mar ya miƙa rayuwarsa ga Allah ya tabbata Allah shi zai iya biya mar bukata to sai Allah ya sake ba mu misalin ikonsa ya ce والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
Allah ya sake ba mu misali da kuduransa don ya nuna maka ba abin da ya gagare shi kuma ya nuna maka yana cikin hidima gare ka tun farko har ƙarshe huwa allazi khalaqakum min turabin kashi sa ba yace rabbil alamin Allah shine wanda halicce ku daga turbaya kaga an dauko tarihin halittan dan adam daga annabi adam alaihi salam summa min nutfa sannan halittan dan adam ta koma hanya ta biyu shine ta maniyi kaga shi annabi adam ta turbaya Allah halicce shi amma zuriyar safa ba da turbaya bane maniyi ya shiga mahaifa summa min alaqatin wannan maniyi ya canza ya koma curen jini ana nan summa yukhrijukum tifla sai gashi Allah ya fito da ku kuna jarirai abinda zaka lura Allah yake aiki tun lokacin da maniyin mahaifinka ya shiga mahaifar mahaifiya tun daga lokacin Allah ya fara aiki gare ka yana mahidima baka ma san baka ma zama dan adam ba baka ma nema ba yake ta maka abubuwa hidindimu sai gashi an fito ka fito duniya kana jinjiri da ka zo jinjirin ma aiki yake ta yi summa litablugu ashuddakum har dai kuka isa mafi karfi kaga jinjiri ya zama saurayi girma kake yi girman da kake yi na ba kai kake samar ma jikinka ba haka kawai ka gani kana girma ana nan ana nan sun malita kunin shuyuka sai ga shi kun zama tsofi ka ga rayuwar tun daga farko Allah ke maka hidima babu sakan ɗaya na rayuwarka wanda Allah baya maka aiki a jikinka babu wannan sakan wanda baka mane mai maka ɗin ba sai ce wa miku man yutawaffa min qabla akwai wanda ana kashe shi akwai wanda Allah yake karɓar ransa kafin ya tsufan wa litablugu ajalan musamma lallai ne dai sai kun cimma ajali da aka iyakance lallai ne dole sai an cin masa in ma baka mutu da wuri ba to komai dadewa za a wayi gari duniyar ma bata ma dadi sai ka bata sai Allah ya ce wala allakum taqiluna tsammani ku zan masu hankali yanzu wannan bai ishi mutum yayi tunani ba amma duk tafiyar da ake zuciyar dan adam bushewa take a maimakon ta yi laushi a maimakon dan adam ya yarda da Allah sai kafirce mai yake ka duba tun farkon rayuwarka Allah ke maka hidindimu baka roke shi ba sai aka waye gari sai da ka kai shekara saba'in sai ka koma shirka saboda kana da wata bukata wurin Allah mutum ya koma shirka yana ganin Allah zai biya mara bukata ka duba zuciyar dan adam Allah ka tare mu to me yace a gaba والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون wallazi yuhyi wa yumitu Allah shine yake rayawa kuma Allah shi yake kashewa fa idza qada amran idan Allah ya hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun iyakar abinda Allah yake gaya ma wannan abin ka kasance sai abin ya tabbata kaga kenan babu wani abu mai wahala a wurin Allah wanda yake da wannan siffa ya dace mu mika damuwar mu gare shi wanda ya zama bashi da wahala idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya hukunta al'amari iyaka kawai Allah ya ce kasance abin sai ya tabbata saboda ka dan adam ba ka da wanda zaka roka in ba Allah ba sai Allah ya ce alam tara ila alladhina
ألم yajadiluna alam تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allah shin baka ganin waɗanda suke gardama game da ayoyin Allah akwai wanda yake ganin ba wai Allah kaɗai yake gudanar da al'amuran duniya ba akwai waɗanda suke yi da kaga wanda shi yake gardama game da Allah Allah ce an na yi sarfuna ta ina aka raba su da imani Allah bi na kazzabo bi الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون alladina kazzabu bil kitab sai Allah ya ce to duk waɗanda suka ƙaryata littafinsa duk wanda ya ƙaryata alqur'ani ko kuma bima arsalna bihi rusulana abinda muka aiko manzanninmu da shi ka ƙaryata alqur'ani ko ka ƙaryata hadisin manzon Allah Allah ce fa sofa alamuna da sannu za su saki saboda kai sa ƙaryata hadisin manzon Allah ridda ne babu ko shakka duk mutumin da bai yarda da hadisin manzon Allah ba ka rantse kafiri ne ba baka da kafara domin abinda Allah ya faɗa kenan alƙawari ne me Allah ya ce zai musu a إذ lahira الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ci gaba في الحميم ثم في النار يصدرون idil aglal fi anaqim lokacin da ake sa musu lokacin da ake sa turu a wuyan mutum a bankare kansa wasalasilu yushabuna a sanya sarka a daure mutum yushabuna ya zamanto eh, ana jin su ana fisgan su wanda shi yake nuna cewar makomar mutum ba za ta yi kyau ba makomar ta zama irin ta kafirai Allah ya ce fil hamimi a kai su ga wutan tafasasshen ruwa sun mafin nari daga tafasasshen ruwa sai wuta yi jaruna wanda ake fisga ana tafiya da su ba ma jan su ake a hankali ba fisgar su ake ana jefa su a wuta me ake ce musu ثم قيل لهم أين ما تشركون أين ما تدعون من دون الله aina ma kuntum tushrikuna min ثم dunillah قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله hakan قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا hakan كذلك يضل الله الكافرين min dunillah Allah ya ce sun maƙila lahum za a ce musu nan za a tambaye su aina ma kuntum tushrikuna ina abin da kuke shirka da shi a duniya min dunillah wanda kun bar Allah qalu za su ce ballu anna sun bace mana bal lam nakun nad'u min qablu shay'an har ma yan wuta za su yi makan su ƙarya ko za su ce mu ba mu taba ma bautan wani abu ba saboda sun ga abin bai amfane su a lahira ba sai Allah ya ce kazalika yudullu Allahu al-kafirin haka Allah yake batar da basiran kafirai Allah ka tsare mu sai ya ce zalikum zalikum bima kuntum ذلكم
tafrahun بما كنتم تفرحون fil ardi na'am ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون sai Allah ya ce zalikum kaga ana magana da su a ranar kiyama wannan azaba da kuke gani bima kuntum tafr- tam- tafrahuna fil ardi saboda kuna alfahari ina aka ce tafrahuna alfahari ake nufi kuna alfahari a doron ƙasa bi gairi haƙƙi ba ku da hujja wa bima kuntum tamrahuna saboda kuma kuna taƙama haka abdullahi bin abbas ya bambanta waɗannan kalmomin ya ce alfarahu alfakuru almarahu alkuyalahu dama taƙama taƙama da alfahari abubuwa ne waɗanda Allah baya son su Allah ka raba mu da miyagun siffofi sai Allah ya ce musu ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين wadkhulu abwaaba jahannama sai ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu dawama a cikin ta fa bi'sa maswal mutakabbirin makoma matabbatan masu girman kai tayi muni kaga magana ta sake dawowa farko ai abinda Allah ya faɗa yace mu roƙe shi zai amsa mana in mun ki roƙonsa to Allah zai sa mu a jahannama to kaga anan inda Allah yake faɗa makomar masu girman kai saboda haka yasa ita addu'a ta zama dole akan musulmi idan baya addu'a to sai Allah ya sa shi a cikin masu girman kai me Allah ya ce ma annabi Muhammad فاصبر إن وعد الله حقا فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون da ke mun zo ƙarshen sura shine Allah yake rarrashin annabi Muhammad game da mutanen Makka irin wulakancin da suka yi masa a wancan lokaci kaga an riga an gama darasin da duk Allah zai yi na wannan sura amma ta sai zamanto girmamawa ce ga manzon Allah Allah ya ce ma annabi ka yi haƙuri ka yi haƙuri ya Muhammad inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne to abinda Allah ya gaya maka zai tabbata waɗannan mutane da kake gani babu mamaki Allah zai hallaka su fa in ma nuriyaka ba'dal ladina iduhum ba mamaki mu nuna maka wani sashin azaban da muka musu alkawari wato Allah yake ce ma annabi babu mamaki mu yi musu azaba kana gani aw na tawafainaka ko kuma ba za mu musu azabar ba hatta kai ga mu karɓi ranka ba mu musu azaban ba yace ko da ba mu yi wa mutanen makka azaba ba fa'ilai na yarda una ai gare mu za su dawo su kaga kenan ko dai a samu azabar duniya ko kuma ta lahira me Allah ya ce masa gaba
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك kaga doron rashi ne ga manzon Allah Allah ya ce ma annabi mun aiko manzanni kafin kai domin idan ya zama mutanen maka sun wulakanta shi sai Allah ya ce ai ba kai ne farko ba kaga hankalinsa zai kwanta Allah ya ce mun aiko manzanni ba manzo ɗaya ba rusulan manzanni min qablika kafin kai ko manzannin nan minhum man qasasna alayka wasu daga cikin mun baka labarin su wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin waɗannan manzannin akwai waɗanda ba mu baka labarin su ba saboda haka yasa wallahi hatta annabi Muhammad bai san adadin manzannin da Allah ya aiko a doron duniya ba hatta manzon Allah bai sani ba domin wannan magana ta Allah kuma ba wuri guda Allah ya faɗa ba ba nan kadai bane Allah ya faɗa Allah ya tabbatar ya aiko manzanni waɗanda annabi bai samu labarin su ba saboda ka sa duk wani hadisi da ka ji an ce ga yawan annabawa ga yawan manzanni kana iya cewa ƙarya ne babu ko shakka sai Allah ya ce wa ma kana li rasulin babu wani manzo daga cikin waɗannan manzannin an ya atiya bi ayatin illa bi iznillah wanda zai kawo wata mu'jiza sai da izinin Allah duk waɗannan manzanni babu wani annabin da ya isa yayi wani abin mamaki sai Allah ya so idan Allah ya so ya bashi mu'jiza sai ya bashi fa idza jaa amrullah idan al'amarin halaka ta Allah ta zo wato kenan idan waɗannan kafirai ba su gaskanta wannan annabin ba har dai hukuncin halaka ya tabbata akan mutanen udiya bil haqi to ana hukunci ne akan gaskiya wa khasira hunalikal mubtiluna kuma mabarnata su suke hasara wa mabarnata su suke hasara saboda haka Allah yana jinkirta wa mutane kuma ya ba su damar da za su gane annabin da aka turo musu gaskiya yake faɗa idan sun ƙi har halaka ta zo to ba su da wani hanzari a gaban Allah a ranar tashin kiyama mai Allah ya ce gaba الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ya sake dawo kirga ni'imominsa gare mu Allah shine wanda ya sanya mana dabbobin ni'ima al'an'am su ne dabbobin ni'ima su ne waɗanda Allah ya shar'anta ibada da su kamar shanu raƙuma awakai da tumakai waɗannan su ne dabbobin ni'ima Allah shi ya sauke mana litarkabu min ha wasu mu hau wa min ha ta'kuluna wasu kuma kuna cin naman su sai ya ce walakun fiha manafi ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون walakun fiha manafi kuna da abubuwan amfani a jikin dabbobi da yawa walitablugu alaiha hajatan fi sudurikum kuna cimma wata bukatar da take kirazanku kuna cimma waɗannan bukatu ta dalilin waɗannan dabbobin wa alaiha wa alal fulki tumalu sannan ku ɗora kaya akan dabbobi kuma ku ɗora kaya akan jiragen ruwa su kai muku inda kuke bukata mai tambayar da Allah ya gaba ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa yana nuna muku abubuwan mamaki ɗaya bayan ɗaya fa ayya ayatin lahi tunkirun wanne ne daga cikin ayoyin Allah wanda za ku iya inkari ku ce ba Allah shi yake yi ba wanne ne ni'imomin nan da Allah ya kirga wacce ni'ima ce za ka ware ka ce ba Allah ne yake yi ba sai ya ce afalam yasiru fil ardi أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون wannan aya ita ce ta biyu Allah ya sake maimaita ta a wannan sura nan ma ya sake kawo mana wannan domin abin abin da ya kamata dan adam ya tunani a kai ne afalam yasiru fil ardi me yasa mutane ba za su yi tafiya a ƙasa ba idan kai yawon duniya zaka ga abubuwan mamaki Allah ya ce fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim zaka za su ga yanda aƙibar waɗanda suka gabace su ta kasance yanda Allah ya- ya hallaka mutanen farko Allah subhanahu wata'ala ya ce kanu aksara minhum wa ashadda quwwa wa atharan fil ardi wadancan na farkon sun fi na yanzu yawa kaji abinda Allah ya faɗa sannan sun fi na yanzu ƙarfi sannan sun fi na yanzu tasiri ma duniya moran duniya kaga abubuwa guda uku Allah ya jera a wuri guda mutanen da sun fi na yanzu yawa mutanen da sun fi na yanzu ƙarfi mutanen da sun fi moran duniya akan na yanzu sai Allah ya ce amma duk da haka fa ma agna anhum ma kanu yaksubuna abinda suka aikata bai wadatar musu da kauni ba bai iya kare su ba mutum ya je Misra ya ga kabarin Fir'auna kawai ya san an yi kangararren sarki ya san ba shakka an gwada mulki a duniya a zamanin da mulkin da babu mai iya gwada irinsa a yau Allah ya bar kabarin yana nan har yanzu wanda abinda Allah ke nunawa duk karfin fir'auna Allah ya halaka ya halaka shi shi yasa yace fa ma agna anhu ma kanu yaksubuna me Allah yace falamma ja'atuhum rusuluna
فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzanni suka zo musu da hujjoji farihu bima indahum min ilmi sai suna takama kaga kalmar alfarahu kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa yace in kaga alfarahu ana nufin takama lokacin da manzanni suka zo sai- sai suna takama da ilimin su sai suna takama da ilimin su suna ganin ai ilimin su ne ya ba su ci gaba ba wai Allah bane kuma har yanzu wannan kafirci yana nan mutum zai rika ganin ai iliminsa ne ya bashi ba tsarin Allah ba shi yasa Allah ya ce wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgili da shi sai gashi ya auka musu Allah ka kyauta karshen mu falamma ra'aw ba'sana فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين Allah ya ce falamma ra'aw ba'sana lokacin da suka ga azabar mu tazo albasu shine azabar Allah qalu sai suka ce amanna billahi wa da mun yi imani da Allah shi kadai kaga mutanen da da Allah ya turo halaka da suka ga alamar babu shakka halakacce sai suka musulunta suka ce wa kafarna bima kunna bihi mushrikina mun kafirce da duk abin da muka yi na laifi shirkar da muka yi laifi Allah ka yafe mana kai ne kana zaune sai ka hangi ga wani dutse yana mirginowa zai faɗo a garinku ka daga ido ta ina za a samu abin da zai kare shi ka san babu to babu abin da ya rage sai dai ka miƙa wuya ga Allah to abin da ya faru da su kenan mutanen da sun ga halaka ta zo sun tabbatar babu wanda zai kare su sai suka ce sun yi imani kafin Allah ya karɓi ransu to me Allah ya ce فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
to sai Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum wannan imanin da suka yi kafin halakan ta cin musu ba zai amfane su ba lamma ra'u ba'sana saboda sun riga sun ga saukan azaba duk wanda ya ga saukar azaba in yace yayi imani aikin banza ne ai kafin zuwan azabar ya kamata kai imani shine Allah ya ce kuma ba akan su bane aka fara sunnatullahi lati qad khalat fi ibadihi wannan hanyar Allah ce wanda ta gabata cikin bayansa hanyar Allah ce saboda ka in ka dubi tarihi in ka dubi ayoyin alqur'ani zaka ga misalai wanda hatta fir'auna ai an faɗa mana fir'auna ya kalmar shahada yaushe ne fir'auna ya kalmar shahada lokacin da ya tabbatar mutuwa ta zo mar duk wanda ya tabbata mutuwa ta zo to wallahi in ya nemi gafara Allah Allah ba zai gafarta mishi ba kuma in yayi kalmar shahada ba ta da amfani wannan ka'idar kenan kuma kar ka dauka wai sai azabar Allah ta sauka mutuwa ma in ta zo ma dan adam yana ganewa yanzu tafiya ta lahira ba makawa to idan har ka iya ganewa daga wannan gaban duk da cewar baka mutum ba duk abin da ka faɗa Allah ba zai karba ba saboda ka in ka nemi gafaran Allah ba za a karba ba za a gafarta maka ba fir'auna yayi wanda Allah ya bada labarin sa a suratu yunusa wajawazna bi bani isra'ila al-bahara fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu bagyan wa adwan hatta iza adarakahu al-garaqu Allah yace sai da fir'auna ya tabbata ya nutse kala sai yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il nayi imani da Allah nan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin ni ma ina cikin musulmai amma sai Allah yace al'ana a yanzu a babu babu musulunci kai ba za a karba ba saboda ka ba a karban musuluncin mutumin da ya tabbatar rabuwansa da duniya lokaci yayi to don haka yanzu ne muke da nufashi mu nemi gafaran Allah mu gyara ayyukanmu Allah ya gafarta mana Allah ya kyauta karshen mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك